من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن العدل حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
لا أدرى يا الله سبحانه وتعالى وليا
saka rage da malam ban daga ta sama yau tara ba yau tara tara ga wannan
Yeah.
hafizis ya ba wannan masallaci na bakin sabon fata a ninki kalamar hukumar ninki a jihar bauchi nigeria muna cikin tafsiri na suratul mu'minun wanda insha Allah za mu tashi kan aya ta 61 ina ta bayan da Allah
Assalamu alaikum. Malam mai tambaya na farko yana cewa me hukuncin wanda suke sallah ba a masallaci ba alhalin ga su ga masallaci ba za su yi ba sai yanki a kofar gidansu.
ba su da sallah la salata liman kalka ko da masallaci kake idan sahun gaban ka bai shiga ba kai sallah a wani sahu daban ba ka da sallah wannan shine ka'ida saboda haka duk wanda ba sahu bane ya zo har kofar gidan shi amma ya rufe kuma gidansa ya shimfiɗa to gaskiya ba shi da sallah wannan shi ne magana ta gaskiya saboda haka mu ji tsoron Allah sallah ita ce mafi girman lamura a gare mu hadisai masu tarin yawa sun yi bayanin falalar sallah ko kuma sun yi bayanin falalar dambi hatta ka zo bayan liman a masallacin juma'a bai gama cika ba ka zo ka rasa sauro a gaban masallaci a gaban liman kuma ba ka da sauro kamata ya sai baya ka ka sanna ake cika ma'ana gaba amma wannan kuskuren yan agaji ne dan agaji ya kamata su samu orientation ne da ake gudanar da sauro a musulunci an gane saboda haka to duk lokacin da aka waye gari a matsayin ku na masu kula da masallaci wanda ya kamata ku fara kula da shi shine baya ya zama ya cika sosai ya zama na baya ya cika tsal to sannan sai ku fara barin mutane kuma suna shimfiɗa a gaban masallaci amma a gaban masallaci bayan masallaci bai cika ba da gefen darunsa da hannun shi to kaga bai kamata a fara shimfiɗa a gaba ba sannan kuma shi din ma idan aka zo aka waye gari a bayan masallacin akwai wani sako da za a iya tsaye da sako ɗaya ko biyu to shi ma ya kamata a shige shi yana fata haka ya samu kyau na don ko a masallacin kake kamar da na faɗa mana amma idan aka waye gari cewa sauran da wanda ke kuma kan nasa wani sauran to gaskiya ba ka da sallah tun da hadisi ma bai faɗa wayansu malamai ne masu kai ɗan sassauci suke cewa sallar ta yi amma kana da laifi wasu ma kai tsaye suka ce ba ka da sallah tun da haka hadisi ne la salata man fasata da sallah ba ka sallah da duk wanda ya sallah saboda daban da shi yasa kuma ake so da su ɗan tsawon su ɗan tsada kafin su tsada kafafuwan su ta yadda ba za su tsada dama ba har wani ya tsalle ko ya tsalle ko ya tafi ya ya kamata je a cikin Allah a je zuwa masallaci Allah ya mana ne
menene hukuncin faɗa wa mutum dan aljanna dalilin kyawun ayyukansa
wannan bushura ce amma dai a danka a danganta gaskiya saboda kaga hadisi na imam al-bukhari ya fitar da hadisi wanda manzo Allah yake cewa auladul muslimin ɗayan musulmai da suka mutu ba su balaga ba suna karkashin shi ma'ana renon annabi ibrahim da sarrafa a gidan aljanna da ɗan musulmi wanda aka wayi gari ya mutu bai balaga ba ana mai kyakkyawan fata shi yasa ya zo a hadisi idan yaro karami ya rasu addu'a da ake masa shine ka ci min bayna kafarat ibrahim wa sara Allah ka sanya wannan bawa na ga yaro ya zama yana daga cikin waɗanda annabi ibrahim da annabi da saratu za su yi sa gidan aljanna addu'a da ake wa yaro ta ne in ya mutu bai balaga ba an gane sai wani yaro ya mutu ko da ga dan kafare ne kamar da hadisi yake nunawa sai umar na aisha da ke cewa duba da wannan yaro ya more sai manzo Allah ce wa ya sanar da shi wa ya faɗa ne to kaga ya ja mata linzami ne saboda kan mu zo mu ga abin da wasa aljanna ai ba karamin sha'ani ba ce mutum yana da hali na kwarai za a yi rage kyawun fata amma da wani an masa islaki wannan sunan ai zai kara masa wani girman kai ba ka kare haka yi muna kallon ga galiban manyan sahaban mayan aljanna kalli dan affan kalli abubakar siddiq kalli dan affan kalli umar dan khattab kalli ali bin abi talib da sauran al'asharatul mashhura bil janna da ashabu badrin da ashabu ya aka rubuwan duk wannan yan aljanna daga bakin wannan amma ko su mutane da suke takakata ko su koro suke yi an faɗa musu ma ba sa jin daɗi saboda suna gani a kurce suke da lamarin ubangiji kai na yi amal mukarra ilan kawai da su a gani saboda haka ya daidai a faɗa masa wasu kalamai amma a ce dan aljanna wanda ina da akwai ba wanda ya sai fara ba da Allah kuma shi ma la ya fi mu da hawa lokacin da wancan bawan Allah manzo Allah ya ce akwai mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba da hisabi babu a hukuma ko bukata ya ce kudullaha an yi da alamin yace ya annabin Allah ka sanya ni in zama daga cikin dubu saba'in din nan wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu hukuma manzo Allah yace an kalilu kana cikin wani ma ya roki manzo Allah yace sabaka ka biha ko ka shi ka ki riga ka kenan ka inda manzo Allah ne yake raba wanda ke shi kenan ko ba ka ware ba na'am so da haka manzo Allah ma kai shi baya gaba gari amma ni irin wannan sabai yana da amma kun gaske ko kaje sai da Allah ya fara musu yayin da wata mace tana addu'a da daddare yana nan gadi ya fa masa gidan yake cewa Allah da ya halice ki kisa da cikin addu'a ki ma Allah ya fara miki a gani kana gani fa shi yake cewa yanda zai sanya kafarsa ɗaya a gidan aljanna in bai sa ta biyu ba zai taɓa cikin aljanna ba ne duk daga hadisi manzo Allah yake faɗa mai wata rana da safe yace je na ganna a aljanna sai na ga wani tambare da gida fatu daga wata ma'ana wata mata a kofar gidan tana alwala sai nake ce mata wannan gidan waye sai ta gidan Umar ne manzo Allah ce na so ki shiga in gano maka da baka labari yau amma sai tana kai mutum ne mai kishi يسأل فاطمة كثيرا جابوا من قال عليك أغار يا رسول الله أما ذلك لا ما كان كلام مؤمن يا ذكر كيش ذكر عند من الله إذا كان يبغى كم الله بارك فقال ما إن فاطمة ولا أمور لنا الجنة ولا جنة مقبل أرجو أي دعاء يكون شيء ساعة جياك ga talauci a wannan shekara ga zafin rana ko ga ba dukiya ba kayan zuwa yaki manzo Allah ya rasa yadda zai yi ga yakin da ya zama wajibi sai an je kuma ga halin talauci an yi bari da akwai usman Allah ya tsara masa yadda ya kalle da manzo Allah a cikin wani yanayi na kunci kwana ɗaya biyu sai ga matakensa sun dawo sama da raƙuma ɗari sun je sun so kayan kasuwa daga sham kowane rakumi da kayan kuɗi a kai shi da kaya ya kalli manzo Allah shi ya rasu da wa'annan rakuman da su da kayan kasuwan na kansu ya zama Allah ya a da ya ji ya saki shi ya rasu Allah ya kalli abai shi ma da Usman ma ba Allah ba da yau ma da Usman da hasu ke ce duk abin da dan akwai zai aikata a yau ba zai hana shi da aljanna yace duk abin da dan akwai zai aikata a yau lalle ana shiga aljanna ba kun kaɗai ke nan ba an zuwa ko ta rijiya ta da yahudi a madina ta da rufo rijiyar nan tana da ruwa sosai ruwan da manga shi mai daɗi amma bai yahuda ne na kan kura wuta ya to mazala cewa zai sai mana wannan rijiya fala aljanna yana da aljanna an gane ko usman dan affan ya ce ni ya rasulullah in ya sa da yahudi ya ce faɗi duk abin da kake so ka zuba tsada ka iya tsada da yahudi ne ya karkace zuba tsada iya tsada haka ne samu kuɗi shaka ba shi sannan abu da ya su da wani rijiyar na ba ana da kai kowa ya karuwa amma usman da afan allah ya tsara musu yadda yana khalifa an hana shi fita wajen kwana guda yana tsara a gida sai da Ali yana ta kokarin ya ba da umarni a karon waɗannan mutane su haɗa lafi ba da ni ba yace kina so in je in ga umarni da lafiya ne ba ko kaga duk wanda da yake zama ka san san ka ka san da kenan ko to shi yasa mu guji dora wa kawo da bibiyar wayannan kalmomi da gaggawa ka ba ne ne ba kai kuma idan an faɗa maka sai kai addu'a irin wani sana'a da ke Allahumma la ta'khudni bima yaqulun wa ghfir li ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يعلمون إن أنا يبانك كذا كذا إتمنى أدوار اللهم لا تأخذني بما يقول ألا كاك كاما إذا أقول لك واغفر لي ما لا يعلمون أبن تيجي لقل أقولينا لي لكي لنسني ألا فقام تامون شكو سنين واجعلني خيرا مما يعلمون ألا كي لسمد يسكت ما يعلمون kai wannan addu'a kamar da kai an gane ko ku ce ku daina ku daina kikkiawan fata yanzu zama ana raba a haka kenan ai an zama kuma yadda yi kun kenan masu kayan aljanna ko wannan zai nuna maka dole da ce ka shiga aljanna ko zai baka aljanna kai yayi ke wallahi yana yarda da kai rudu ne kawai manzo Allah kadai ne zai iya cewa ya baka kuma da izinin Allah ko ya manzo Allah yake babu an gani ko kuma duk wanda Allah ya ba su aljanna abin da suka samu su wahala kalli wani bawo Allah haka ya zo gurin mazarashi ya rasu da Allah ka roƙar mini wani ya taimaka ya sai damu ya taimaka ya sai damu dabinin shi saboda in zan ta yi da katanga ta katanga gida na ba za ta tsere ba sai idan na shirya wannan dabinin ko kuma yana shi gida na yi ba za da shi ko kai bawa Allah ka haƙura ka ban masa wani dabinin mun kai ma Allah ya ba ka wani dabinin gida a sannan sai ba wani mana su ayin ba ka da rabu ba ka da rabu an gani sai ibn dada ya ce a kira shi mutum ya ce ya rasu lallai ni yanzu in na sai da bina na ba shi ya cire ya yi kaɗan gasa zan samu nima za a dafa da mino a gida a tana ba na lafiya sai ya ce a kira mutum ya ce ka san da ko ya ce na san ka ka san girman lafuna a garin madina ce na sani ka san shi da rijiya da gine-gine a cikin kwanke ya farai ya ce to ni na sai wannan dalilin na ka guda daya da lafuna baki daya haka aka yi cikin manzo Allah ya ce kai sai yake bayan an gama sai ibn da hada yake tambayar manzo Allah ya rasulullah to yanzu Allah zai ban dalilin a gidan Allah sai ce a sai lum sai ce ai ba da bido za a baka ba garken da bido ma za a baka gida shi zuciya ne to kaga wannan ya tabbatar shi dan gida ne za ka tsaya inda ba dan aljanna bane ba zalla ba zai ba zai da wannan kullu wannan shirkin ba shi kuma ta kaga yana da menene da akan alama ta baya Allah ya koyi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
na'am Allah ya ce ya ayyukan rusulu ya ku wa'annan manzanni wani kaulin na malaman tafsir suka ce ana nufin annabawa duka wani kaulin kuma suka ce ana nufin manzon Allah an kira shi da sigar jam'i ne don a girmama shi domin tsayyibati ku ci daga daɗaɗa abin da yake halal wa amalu saliha kuma ku yi aiki na gari inni bima ta'maluna alim ni masani ne daga dukkan ayyukan ku kaɗan ɗinsa ko mai yawa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ku sani wannan ita ce al'ummar ku al'umma ɗaya ko kuma inna hadhihi ummatukum hakika wannan ita ce millar ku ta farkin ku ummatan wahida milla guda ɗaya dudar shine bin sunnar manzon Allah wa ana rabbukum fattaqun ni ne kuma ubangijin ku Allah ku ji tsoro na فتتبعوا امرهم سيسا كلا مكاونا بمعنى فتتبعوا امرهم سيسا كلا بلبر الدين سو بينهم تكانوا سو wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza zubaran kungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace group kowace kungiya tana al'ajabi tana fariya da cewa na ta shine na ta Allah ce fazaru fi ghafati hattahin ka basu a cikin dimuwarsu da rikicin su da zahirin su har zuwa mutuwar su Allah ya ce a ya sabona anna ma numiduhum na numiduhum bihi min malin wa bani a tsammanin su karin da muke ba su na dukiya da 'ya'ya an gane ko duk muna yi musu ne don wani alkhairi da suke da shi ko don wani abun alkhairi da suke yi nusari da wakil khairat amma muna musu gaggawa ne na abin da suke na alkhairi muke saka musu bal a'a ba haka bane ba la yashkurun wannan talalan mu sai kai da kuke musu da Allah ba haka bane ba da kenan wanda yake nuna mana cewa duk lokacin da aka wayi gari kana musulmi dole ne ka san menene halal menene haram a gurinka tunda idan mun dauki cewa da Allah ya ce ya ayyukan rusulu ya ku waɗannan manzanni sauran annabawa ko kuma su da baki daya ko kuma mun dauki kaulin da aka ce a manzan Allah ake nufi amma al-muradu bihi ummatahu manzon Allah ake nufi amma al'ummar su ake nufi kamar yadda muka karanta kwanakin baya da ke san sai ka ga ya ayyuwa rusulu an kira manzon Allah ake nufi amma an ba shi lafazin jam'i da a karrama shi to kulumin tsayi ba shi ba sai ka ɗauka dama an yi magana ta hannunsa ne amma al'ummar manzon Allah ake nufi kulumin tsayi ba shi kutu daga daɗaɗa duk wani abin da yake zai baka ma'ana matsala to haramu ne mu'amalar an gane ko ko da kana ganin a zahiri ba matsala amma in a batini akwai cuta kamar shi kamar irin su shaye-shaye da ake ta fama da su irin su shan ganye ko irin su shan menene sigari irin sharisho da makamantansu da maganin mura da ake sha da kuma abin da ake waye gari ake shakawa akwai wani abin shaƙi da za ka ga sai mun suna ta menene ya fi karba wani wanda bai taɓa sha ba in ka sha sai ka kusan su ma ɗaya ɗan kurkura an gane ko to ka ga duk wa'annan duk wa'annan ai ba tsayibat ba ne ba duk abin da akwai cutuwa ta musulmi a ciki ko kuma akwai asarar dukiya to haramun ne bai zama tsayi an gani abu zai zama tsayi idan yana da amfani ko babu cutuwa amma duk abin da in an sha shi ko an shafe shi ko an shafa shi amma zai ba da cutuwa a gangar jiki ko a ruhin jiki to haramun ne ta aure da wata abu baki daya ya kamata mu tsoron Allah mu daina an gane ko abin nan kuma ko da nau'i na abinci ne ko da nau'i na kayan sha ne ko da ana kallon sa a matsayin abinci kai kaddar ma ko da abincin ne amma kai ɗabi'a ka ta ne jikinka in ka ta zai kawo maka matsala da suka bai to shi ne mana kurunan tsayi zaki ku cin daga daɗaɗan abubuwa wanda yake babu cuta a cikinsu babu illa wa amalu salihan kuma ku yi aiki na gari idan ka ga duk inda aka yi maganar aiki na gari shine ba dole ya kasance bisa karantarwa manzon Allah ba wani wanda zai zo ya samu tsiraran alkiyama da aikin shi sai Allah ya tambayi manzon Allah in ya ga wani abu daban kai ka umarci wa'annan al'umma ka ta yi haka in manzon Allah ya ce ba ni bane ba ruwa na wallahi duk irin kayan da ka zo da shi na aikin ka ya zama aikin banza shi yasa ƴan uwa mu gane cewa manzon Allah fa a cikin mu ba karamar sharda gare shi ba ba ka da sakar fa a rayuwarka sai ka yi aiki irin na manzon Allah duk wanda zai ce ma ka yi kaza babanka ne ko malaminka ne ko shehinka ne in dai ba irin na manzon Allah bane ba to ka shiga ai ka shiga aikin banza amma idan irin na manzon Allah ne ka gama saboda shi da aka aiko muku kuma shi za a tambaye ku an gane ko kuma a da kake karatu wa idan matal abu da ake karantawa wallahi ba za ka iya ba mala'ika amsa ba sai ka manzon Allah sau da kafa shi yasa ana tambayar ka sallah za a ce waye ubangijinka waye annabinka ba za ka iya faɗar wannan amsa da kake ganin ta salin alim ba sai idan ka ru manzon Allah sau da kafa idan duniya shi yasa ya zo daga addu'a mafi mahimmanci wacce ake wa mamaci idan ya mutu musamman idan an je an binne shi ba ku ta kanta masa kulakudu ba da falaki da nasu duk wannan bid'a kuke ba inda ya zo a sunna a karanta wa shi alqur'ani abin da ya zo a sunna rabbi gifirhu wa hamhu wa afu anhu wa afihi wa akrim nuzlahu اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدرج اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسله من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدرج اللهم ان كان مسلما فاغسله في لسانه وان كان مسيئا فتداول الاصل يا رب العالمين اغنيكم wannan shi ne addu'a da ake ta yi mace ba tsara kusai ba da falai duk ba su ake wannan ba inda sana ta zo da wannan a gane ko al'adun ku ne kawai kuke yi shi yasa ka bi sunnar manzon Allah ka zauna lafiya amma in ba za ka bi sunnar manzon Allah ba in za ka yi shekara ɗari kana aiki za ka maka bid'a ne ko ba za ka bid'a ne sai da ba kan tawo manzon Allah ba shi yasa kawai maganin abu ne karatu amma in ba kai karatu ba to ka wahala za a yi ta tamo da kai ne a gani ko amma in kai karatu irin karatu na littafi na sunna ga sun taɓa nan barkatai a kasuwa shi littafin sunna baya koyuwa a fili ake sai da shi ko wanda masallacin tura ka je akwai shi in ka je masallacin sarki akwai in ka je bakin kasuwa akwai in ka je dandali akwai ba a koyi shi alhajirin shi da hadisan magana nan duk to saboda haka in an binne shi sai a masa addu'a manzon Allah ya ce salu li akhikum at-tasdiqa to inna al'ada yu'alu in an binne mamaci kafin a bar gurin manzo Allah sai ce ku roƙa wa dan uwanku Allah ya ba shi ikon tsayawa da digadigansa yanzu nan za a masa tambayoyi me ne kuke ta wannan abin kuna ta kawo kwalaki nasi da ɗan jakun da ilahi duk waye za ku ba ma halin ta bane ba yan uwa kun tsoron Allah babban addu'a da masa manzo Allah ce ku roƙan masa ya tsaya da digadigansa yanzu nan za a tashi a tabe yake to ku roƙi Allah Allah ya bashi ikon cin jaraba wannan wannan ita ce interview mafi zafi a duniya da lahira a duniya in yayi fasin a wannan interview ya zama dan aljanna in yayi failin kuma Allah ya sauki shi yasa wani sahabi ya ce idan na mutu ku tsaya kabari na ku ta addu'a abu ne da za a yanka raƙumi a feɗe shi a raba namansa a yanka shi gunduwa gunduwa shi yasa manzo Allah lokacin da wani ya mutu ba a faɗa masa ba suna ganin dare ya za ta da manzo Allah bai ce a'a yace inna hadhihi al-qubura mamlu'atun dhulma yace wannan kaburbura da kuke gani ba su ke take da duhu yace ku ke bari ina musu addu'a saboda Allah ya haskaka musu sakamakon addu'a an gani to saboda haka duk abin da kake so ka ci nasara to ka karbi manzo Allah wata addu'a manzo Allah yake yin abin da mamaci ga ta wata addu'a manzo Allah yake idan idan mutum ya mutu ga ta na karanta muku shi ne a sunna sallar ga wanda ake ita ake karantawa a raka'a farko ana karanta fatiha da sura a raka'a ta biyu a karanta ma'anar salatin annabi a raka'a ta uku a masa wannan addu'a a raka'a ta fara ta uku afwan a karanta masa addu'a Allahumma la ta'alna azrahu wa la tasunna ba'dahu sannan kuma sai ya sallama a gane ko komai ga shi wani a musulunci to da ka koda ka zo ka jona ana sallar gawa in zaka sai kafara farko fatiha da sura a gani kafara ta biyu kuma salatin annabi kafara ta kuma addu'an nan wanda na mutu ita za a mushi ta hudu kuma kafara ta gaji ta mutu in shirka kafara hudu a masa ga abin da maza Allah ce ba roƙa mashi roƙa ka wannan kuma sannan ko ta aka maka ga wancan ga wancan a matsayin ka na masoyin manzon Allah na manzon Allah za ka yi ba in dai san manzon Allah gaskiya ne إن المحب لمن يحب مطيع لو كان حبك صادقا لأعطه masoyi yana biyayya ga masoyin sa ne ba haka bane ba in dai muna son manzon Allah to dole ne manzon Allah biyayya bin manzon Allah shine tsira kin bin manzon Allah shine mata duk wanda ya soke ka baka son mai ce baka son manzon Allah to ya ce ka dan wuta ne duk wanda manzon Allah dan wuta ne ba ba ba tawili saboda ka in dai kana son manzon Allah to aikin kai muna kana son manzon Allah ya nuna cewa kai masoyin manzan Allah ne na gaskiya kana bin sunnar manzan Allah ba sunnar kowa ba dan manzan Allah aka aiko maka manzan Allah za a tambaye ka shi yasa Allah ce da kar ja'akum fi rasulillahi ko لقد جاءكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
kaga yanzu ai an raba gaddama Allah ya ce da kan menene kana da kun fi rasulullahi uswatun hasana kuna da kyakkyawa abin kwaikwayo ga manzon Allah shi yasa duk abin da aka ce ba na manzon Allah bane ba ruwan kashi ko mun shi ko Qur'ani ake karantawa a gurin idan manzon Allah bai ci a karanta ba ka buga a fahimci abin da kyawu to ai qur'ani ne to me ake a gurin salatin annabi ne haka manzon Allah ya ce a gurin shine magana manzon Allah ne ya ce akan qur'ani a gurin sai mu karanta in manzon Allah ya ce mu shu sai mu shu in manzon Allah ya ce mu magana sai mu magana kuna ganin Umar Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda saboda tsantsar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana zai tafiya daga madina zuwa makka ko daga makka zuwa madina kamar da annabi yake faɗa da ya zo yana tafiya ko sai ga ya tsaya gindin wata bishiya ya kewaya ta haka ya yi gaba can ana cikin tafiya ko hukun bai kamata a tsaya ba kawai da ya zo wata bishiya ko sai ya zauna sai aka tambaye shi sai ya ce wata rana muna tafiya da manzon Allah da ya zo wannan bishiya sai ya kewaya ta haka sannan ya yi gaba ni ma kisa na kewaya ta Allahu akbar sai da wacce ma yace haka muna tafi da manzo Allah ya zo gurin da ya zauna ni ma kisa na zauna sabu san alƙur'ani sai manzo Allah abinda ba ba dole bane ba ina fata an fahimci abin da kyau to saboda haka duk wanda yake kaunar ka to zai hada hannun ka da manzo Allah amma in bai hada hannun ka da manzo Allah ba duk wanda ya hada hannun ka da shi ya kaka kama kafa wala ya kaka ma yake banza in karke manzo Allah kana bauta ya kamata mu gane wannan saboda ka in an ce wannan sunnar manzon Allah ce to dama ita kake nema amma in an ce maka ba sunnar manzon Allah bace ba to kamar ta bin manzon Allah shine zaman lafiya in bin manzon Allah shine tashin hankali ko yanzu a duniyar da ya kawo matsalar rayuwar ba in bin manzon Allah bane ba kuma har abada haka za mu ci shiga balbalin bala'i Allah ya kiyaye in ba mu dawo kan sunnar manzon Allah Sura kama yanzu manzo Allah ya zama shirme har wasu na ganin ma manzo Allah ba shi da kima wani ya fi shi kima wata irin musiba ce wannan wani irin bala'i ne wanda kawai aljanna ma yanzu kawai wani sai aka yi wani abu sai ai ai kai ba dan hakika ba da hakika ce wace irin hakika Umar bai santa ba Abubakar bai santa ba Usman bai santa ba Ali bai santa ba wata hakika ce wannan wa'annan masu da tsantsan masoya manzo Allah na gaskiya tsantsan mabiya manzo Allah ke da lamba daya amma kuna ganin manzon Allah ya tabbatar musu da aljanna daga bakin da baya karya amma kullum shi kira sun tsoro amma kai nan kai sallar ka cikin ka baka ma sani ba an karba ko ba karba ba kai wani wa'azin ka kai wani karatu Qur'anin ka kai wani azumin ka sai kana ganin wai ka ka karba wai faɗa ba abu lalibe a cikin duhu kowa ya sha ba kan sarwa wallahi aikin ma baka sani ba ko ba karba ba balle ka riga ka ta aibata wani ko ka ce wani mutum banza ko da iska to kai baka sani ba kai din ma kai da ba da iska ba yakin na kai ya hausa kele ya karbu ko da ka musu Allah ya kuma musu Allah mu gyara to ne Allah yake cewa inni bima ta'maluna alim duk abin da muke aikatawa Allah ya sani karmi ne ko babba la taqfa alayhi khafiya yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida hakika wannan addini shine addinin ku guda daya ko kuma wannan al'umma ita kuma guda daya wa ana rabbukum fattaquni kuma ni ubangijin ku ne ku tsoro na an gane ko ubangijin nan ba wani abu yake bukata ba a gurin bawa a'a bar bawa ne yake bukata a gurin waye ubangiji shi la yanfa'u zaljatti min kalta ba wani mai dukiya da ya sai wadatu gabar Allah subhanahu wa ta'ala ko wani bukace ne zuwa ga Allah so da magana cewa duk abin da za mu tabbatar ma'aikata da alkhairi na kwarai Allah ce maimakon su rike su zama al'umma daya fa taqaddaru amrahum sai suka lalaba addinin su bainahum tsakanin su da kungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun kowane kowa yana takama da kungiyarsa a ka'ida duk wanda yake bi manzo sunna manzo Allah mutumin kwarai ne yana kungiya ko ba kungiyarsa wani shine ka'ida a gane ku wani shine ka'ida ko ya sa kai ki ko bai sa ba in dai yana kai da bakin sunna ahli sunna ne a gane kuma kowaye ko dan gidan ku ne ko dan gidan limamin ku ne in yi sunna manzo Allah dan bid'a ne shi sunna ba ta da gida ba ta da kabila ba ta da bangaranci ina fata an bai abin da kyawu in dai ka sunna manzala to kai ahli sunna ne amma ko kai dan gidan limamin juma'a ne na ahli sunna in ba ka sunna manzala kai dan bid'a ne wannan shine kaida ba wani kabilanci ba wani kungiyanci ba komai kaida guda ɗaya ce ya kamata mu gane wannan saboda kai kai me kake bukata lalabi sunnar manzon Allah to a wannan lalabar sunna ne ko sai ka dauko lakabi a maka maka shikenan ka dauka alhamdulillah tunda ba bid'a kake aikatawa ba ba kuma ita kake nema ba duk abin da zaka tambayi malamai wa yasu alkula ba haka mai aka ya faɗa ko in ka tashi ka tambayi malamai kuma Allah ke fasa alu ala shikri in kuntum la ta'lamun hukunci matsala ta zo maka a kasuwarka a ofishinka a sana'arka a gidanku a danginku a yan uwanku ba ku san wannan matsala ba ku tambayi malamai shi yasa wanda yake nuna mana cewa duk abin da za a rayuwa to mu tabbatar cewa muna yi ne dan raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya wada da tsaro shi Allah yake cewa bazaru fi rabbihim adari kafar su a cikin neman su da jahilcin su har su mutu ayi asabuna annama numiduhum min bihi min mali wa bani suna tsammani wannan dukiya da muke ba su da ƴaƴa nusaribu lahum fil khairat kamar wani alkhairi ne suke muke ba su saboda suna mana wani wani aikin kwarai haka yi suke zamani Allah ya ce bal ba haka bane ba la ya shuru ba sani cewa ta lalace ke musu ba bi ma'ana ta lalace ne kamar saki Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu da wannan ta lalace shi yasa duk lokacin da kake so ka gane menene waye kai a addinin musulunci waye kai a gurin Allah to ka tabbatar ya addinin Allah yake a zuciyarka me ya matsayin addinin Allah a zuciyarka wannan shi ne abin da ya kamata mu gane kuma duk wanda zai kaunace ka kauna ta gaskiya ya faɗa ma gaskiya amma in dai ba kauna ta faɗa ma gaskiya ba to za ba kauna ka yake yi ba duk ba wanda za ka zauna da shi a duniyar nan ba za ka iya faɗa mai gyara ba banda manzan Allah a gani ko manzan Allah ne kadai shi yasa malamai suke cewa babu wani wanda nafilarsa take zama a matsayin nafila sai manzan Allah kun gane abin nufi ba muna yin farilla muna nafila ba to manzon Allah kaɗai ne farillarsa take matsayin farilla na fila tana matsayin na fila amma ni da kai ba mu garanti farillar farillar ce mata kuna balle a ce ta tsaye balle kuma a ce a ɗauko na fila a kara maka to kowa da yake yin sallah ko yake yin zakka ko kuma yake yin wani abu na nafila ai baka da garantin ma fadar ta karbu wala an ta samu tasgaro da wannan nafila za ka dauka a shiga maka ita wala Allah ya balance to kenan kaga wanda yake nuna mana kenan ashe kowa ya ta kai shi kowa ya tafa kan shi ba wani mai garanti ba wani mai tabbas duk wanda yake maka wani na tabbas kar yake mai ba da tabbacin manzon Allah ne kuma yana ina baya nan Allah ya yi categorizing din ƴan ƴan ƴan mutan duniya baki ɗaya gida uku. Ya yi maganar fukara, ya yi maganar mu'ajirin, ya yi maganar ansar, sai ya ce wallazi na jawo min ba'alihim ya kulu rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Bayan an faɗi ajin farko, Allah ya ce lil fuqara al muhajirin lil ukhudh min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون هذا اجل ان فرقوا كده سيكون والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يكون من هاجر اليهم ولا يجد مثل عدد مما اوتوا وينصرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ثم اكل بيد سوء اولئك هم المفلحون هم الصادقون ومن يقتل اولئك هم الصادقون to kaga sai aka shiga ɗan aji na uku shine wancan to kaga in dai kai ba muhajir bane ba kai ba ansar bane ba to sahun gidan yuyu me yuyu wallazi ne jami'in ba'adi mu kenan tun daga nan in ka ɗauka sahabban manzon Allah Allah sarawa da muhajirawa to duk tun daga wannan gacin duk abin da ya ta wannan yuyu ne duk ba garanti kowa na da me yake cikin duk to da ka fakar kai da wani ya rude ka kar ka yadda الله يبارك فيك نعم
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤمنون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون لعل يجوك فهمت أنا me kuka fahimta a jawo ayoyin da ya tsazu da wannan da ya zane yanzu me kuka gano me kuka shishino yanzu ni zan iya cewa jama'a ta ita ce jama'a kai ma za ka iya faɗan naka ko ƙungiya ta ita ce ƙungiya kai ma za ka tsara ta saka to duk baki ɗaya mu tattaro duka mu zo mu ta abin da Allah yake faɗa mu ji yanzu idan taka ta faɗo to kai ne in ba ta faɗo to ba kai ba ne kun gane me nake nufi kun ga ai wannan wannan kalmar wani lokacin Allah yakan ɗauki wani lafazi na arna ya ba su amsa irin abin da suka faɗa Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina lakazibun dan Allah ka duka ta amsa kaje da Allah ya zo ya zo ya zo warware maganar su to nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari yake cewa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun fataqadda'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihun wa dharu fi gharabihim hatahim ayahsabuna anna ma numituhum bihi min malin wa banin nusari'uhum fil khairati bal la yashkurun da ma da kuka na fasara yake cewa yanzu yace ka bar yace sun zo sun raba addinin su kowa da bangaren shi kowa da kungiyar ce Allah ce ka bar su cikin jahilcin su haƙi su mutu ai suna tsammanin yanzu suna saba mana amma ga dukiya mun basu ga ai mun basu suna zagi mu sun ji mun dokokin ne Allah suna tsammanin nusari da wani khairati kamar wani alkhairi ne da muke tsara ba su da mu da ya suke tsammani dan la yake ba haka bane ba ta la muke musu sai Allah yake cewa to kuje إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا لا يشركون والذين يؤتون ما أتوكم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون تسأل أولئك يصارفون في الخيرات وهم لا صادقون مثلا يقولون ذلك إيه؟ abin da ake so ku gane Allah ya zarge su suna kaza suna kaza sai raba addinin su ba sa addinin su sun kasa addini ma'ana gida gida a gane amma suna ganin su duk da haka suna cikin ni'ima mun ba su dukiya mun ba su ƴaƴaye suna ganin kamar wai aikin kwarai suke muka ba su wannan a'a ba aikin kwarai muke muka suke muka ba su wannan ba hakika muna musu ma'ana ta lala ne kawai waɗanda suke masu aikin kwarai a gurinmu su ne allazi da hun kashe ta min kashe ta rabbi wasu kola su ne waɗanda suke ma'ana cikin tsoron ubangijinsu suna kankan da kawunan su wallazi da hun bi ayati rabbihim yu'minuna su ne suke imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wallazi da hun bi rabbihim la yushrikuna su ne wanda ba sa shirka da ubangijinsu Allah ce wallazi da yutawna ko ma'atau walidai ya tuna ma'adin su ne waɗanda suke ba da abin da aka ba su su ma in an ba su su bayar ba sa rowa ba sa mako wa quluhum wajila duk da aka suna yi amma suna cikin firgici a zakatun su wai abin ma ya karbu wai abin ma ya samu akwai lada a wannan za mu samu lada amma kai kana yi kana ganin cewa ma kawai automatic sallar Allah ya karba ito waye kana ganin zakar Allah ya karba hajjin da Allah ya karba har ka je suna da tobara wai dan na bata hajji daya hajji nawa ne dan na bata umara daya umara nawa ne dan na bata sallah daya sallah nawa ne waye baka labari an karba hajji makaru waye baka labari an karba umarka waye baka labari an karba sallaka haka ke tunawo lalle muka ke yi ka ga manzon Allah ka sa shi a gaba ka ga yake sallah kai baka yin ta asali an ɗauko littafin koyar da sallah idan an zuwa sa sallah ka a gaba wal arda wa halama baka fa ko batai to na ga sallah kenan in an ɗauko ma'ana cewa ka ba ka yi in an koke mu'amala ka kai da mutane ba ka yi biyo addini babu aqida babu tauhidi babu ba sallah ba azumi ba mu'amala ba ba da ta maka yawa amma kake kake hura hanci kai musulmi ne ai ka gama komai in ka ce mutum kaza sun da maza ce so suna nawa ce kuma nake yi ka ji bai dace ayu da karamar da saban Allah da manzo karami da babu daɗe ne la tanzo ila sagari ma'asiya wa zo ila man asaita kar ka kalli kan laifi kalli ka sabawa da wanda zai sha giya da wanda zai harara duk wa kai laifi Allah ina ba ta fahimci abin da kyawu laifi ba shi da kankanta kananan laifukan da kake kallo su za su haɗu sama manya gobe kiyama Allah ka kiyashe mu. Amin. To shi ne sai Allah ya ce to kaga dai yanzu wai da su shi ne su bar halin matan kwari. Saboda haka in ka tabbata to kai a halin sunna ne. In kuma baka tabbata ba ko ne man ne kai to an baka a baya. Wannan shi ne abin da ya kamata mu gane. Addini ba ka da wani bangaranci kawai ka bi sunna manzon Allah. In ka bi sunna to kai mutumin kwarai ne ka zama ahlus sunna. San tsadan ba daya. To shi ne Allah ya ce wa'annan suna da ɗabi'u idan an ba su suna bayarwa bi mana ba sa rowa duk da wannan kuma wa qulubuhum wajila bi mana zakata su a raunar take tana rauni tana cikin ɗarɗar tana cikin tsoro amma karɓa abin da suke ko ba karɓa ba annahum ila rabbihim raji'un kuma suna da yakini na sukan cewa su za su koma ga ubangijin su Allah ya ce ulaika yusariquna fil khairati ko ba wa'ancan bane kenan ko wa'annan ne Allah ya ce wa hum la asabiqun kuma tabbas sun cin mata domin sun yi rigegeniya ba da inda ya dace.
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال
littafin da yake furfin gaskiya wayansu malamai suka ce ma'ana lawul mahfuz shi ake nufi wayansu kuma malamai suka ce a'a ba lawul mahfuz ake nufi ba ana nufin cewa ma'ana littafin da ake rubutawa dan adam ma'ana kaddararsa ta yau da kullum Allah ce yanzu bil haqqi yana furici da gaskiya wa hum la yuzlamuna ba kuma za a zalunta wai su malamai ko suka ce a kitabun da ake nufi a nan gurin wannan littafin daga ran da ka balaga minti daya mala'iku suka fara rubutu a kanka zuwa mutuwarka wasu malamai suka ce mana wannan littafin ake nufi cewa yantiqu bil haqq wanda yake furcin gaskiya ba wani abin da aka rubuta maka a cikin wanda ba naka ba Allah ce bal qulubuhum fi dhamratin min hala bari zakatan suna cikin rudu da birgici akan wannan walahum a'malun min duni zalika suna da wasu aiki na banza ba waɗannan ba hum la a'amilun su suke aikatawa sun zaɓi wancan ayyuka na banza akan wannan hatta idza akazna mutrafihim har sai mun kama manyan cikin su wanda muka je da su daɗi mun ba su dukiya mun ba su mulki mun ba su lafiya sai mun kama su inda Allah bil azabi da azabar mu idahum yad'arun sai ka ji ma'ana suna raki wayu Allah na wayu Allah na wayu Allah na ya zaki da an kama shi a kasuwarsa ko an kama shi a gurin aiki shi ko an kama shi a sana'arsa raki a gane ku raki raki raki raki to Allah yake cewa la ta la ta ta'aru yawma a yau ba wani raki ba wani kwakwaro innakum minna la tusarun ba ku da wasu mataimaka daga gare ku Allah Allah ya ce fakarat ayati وكانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم
to تنكسون yanzu kaga komai a shari'a Allah baya dorawa dan adam abin da ba zai iya ba shi yasa ya ce mana la nukallifu nafsan illa wus'aha ba wata rai da za mu dora mata duk abin da kaga an dora maka to za ka iya shi duk abin da kuma ko da kana da shi idan an janye maka wannan ni'imar sai a janye wannan wajibi shi yasa ka'ida malamai suke cewa idza saluballahu ma awhaba asqata ma awjaba idan Allah ya janye wata ni'ima da ya maka wata kyauta da ya maka sai ya kuwa da ta maka wani abu akan wannan kyautar to sai Allah ya janye wannan mawajibta yanzu ba Allah ta yau ko kuma da lahi zai ce ba yanzu zane sallah ne ta a tsaye to in ya janye maka lafiyar tsayawa to sai kai a zaune in ya janye maka lafiyar zama cewa ba dama ka zauna saboda wata larura to sai kai a kwance kenan wannan shine tsari na Allah duk lokacin da ya dora ya dan fara maka wata ibada saboda wata ni'ima da ya baka to idan ya janye wannan ni'imar to sai ya janye wancan wajibi ba zai janye maka ni'ima ba kuma ya ce kuma dole sai kai a'a shi yasa ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha duk abin da kaga Allah ya dora ba zai iya ne wanda ba zai iya ba la yukallifu nafsan illa illa wus'aha yanzu ku kalli ba na ka maka na ka mana hadisi kwanakin baya ba da wanda ya kusanci iyalinsa cikin rababana manzo Allah ya ce ka je kai azumi 60 ya ce annabin Allah na kasa yin 30 ma lafiya kalau ina kuma ina ne su ya ce to gaje ka ciyar a gane ku ya ce ya annabin Allah duk garin nawa ya kai talauci ya ce to zauna a kawo dabi kayan sadaka sai a baka gaje ka bayar dan ka fashe kanka an kawo kayan sadaka manzo Allah ne ka bace je ka ciyar ya ce ya annabin Allah ya kai talauci a garin ya ce to zai ka ci ba shi kenan to kaga nan gurin duk kaga wajibci babu an saukar da kaza kaza an saukar da kaza kaza an saukar da kaza waye shi wannan ba Allah ba Allah baya son takurawa bayan shi ya kamata mu gane wannan duk abin da kaga an ce kai ya zama dole zaka iya ne in ka ba zaka iya ba sai Allah ya janye ai zaba ka sako ana yi ba amma sai Allah ya rama sai Allah ya raba adan in ka ga sako akwai wanda in ya ga sako zai ana da karfin sa saboda yana da karfin a wannan bangare akwai wanda ba zai iya ba sai dai ya magana da baki akwai wanda ba zai iya ba sai dai ya abin da zuci to yanzu in ba dan sauƙin sana ba sai da ce in ka ga ana laifi dole ka ana ko za a kashe ka zagara kullum ana cikin faɗa kenan ko da duniya ba zaman lafiya tun yanzu batan da kin ba dai da mashi yafi yawa to amma da kaga ana yi in ma kun kai magana zai ta dawo maka matsala sai ka shi bakin ka tsanin kafa ka bakin ka nasu ina ba zan fahimci abin da jawo amma sai ka ki abin da zuciyarka to kaga shine ma'anar cewa wala nukallifu nafsan illa wusaha waladaina kitabun yantiqu bil haqqi muna da littafi a gurinmu ba abin da yake fata sai gaskiya shi ne wannan littafin kamar wasu malamai suka ce mana wannan littafin da za su kai gaban Allah hala ma da dai yafi kana tashi a kabarin karan alkiyama kana farkawa kawai zaka tuya za ka ga malamin gani ba sani ba kai ka taɓa ganin naka arama to amma suna nan suna nan za ka gan su gobe kiyama za ka gan su za ka gan su gobe kiyama arama kana tashi haka wani za ka gan su tun da tun ga na gaba ya rike lissafin ka baki da tun daga balaga saka kai na balaga kai fara aiki a kanka saka kai na balaga ka ya fara rikodin ɗinka duka an mishi ga hukuma akwai matsala ba wallahi azima akwai matsala da galiba wannan rikicin na duniya aikin banza ne ga rikici can gaba bai zo ba wuce a ce tun daga tun daga sakan ɗaya na balagar ka an ake rubutu a kanka rubutu a kanka ba tuwa-tuwa ba almundahana ba kowan nayi kuma aiki na mala'ika ne a kanka ai an shiga uku a kalle-kalle na wuri kai in za a mana hisabin kallo ma an shiga uku balle na magana balle na aiki Allah kyauta wallahi sai mun hada da addu'a ga gari ma wallahi amma akwai jan aiki a gaban wallahi amma لو كنا إذا متنا تركنا ما كان الموت راحة ولكن إذا متنا تركنا نسأل عن كل شيء دا ما أتي إذا موت أجعل بك إذا موت ولا دا موت أنا موت أقول قوة أما إلا سيأنت بيمو إيبا يتعب kana farka wani a su dai yana gaba kai kana ta kiyaye da masu zakan da suke wa dan adam a gidan duniya su ma ba su kai kai ma da lafa a kasa an yi wani ba kai ma da lafa ga wani da kana ga kana da tabi kana kake wannan na baya sai sun ji har kun ala sai ala mara da yaki zai ce ya ubangiji ga abin da ka sa rikin ka gaba da sanar wuta kira yanzu sulucin kai na cikin littafin makomaka suna cikin littafin ka wasu malamai suka ce wannan shine inda Allah ya ce waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun muna da littafi mai fil da gaskiya ba a zalunta kowa la zulma al yau ba zalunci a yau yau kan kan kan ne ɗaya da ɗaya ne yau na sun gama nasu ya ci baka da ubangiji hukunta ka kuma yana da ka Allah ce bal qulubuhum fi ghamratin min hada kawai zakatan su suna cikin ma'ana ruhu da zahiri akan wannan wala hum a'malun min duni zalika suna da aiki ba irin wannan ba duk ba gashi nan ba maimakon mai aikin irin na kwarai ba ma sai mutu amalun duni zalika ya mutu yadda ta aikin banza yana ta da siyasa yana bangar siyasa wanda bai sai amfana ma komai ko a gidan duniya ba zai baka yanki alƙin talauci ba amma kana cin ihu kana zagi kana ashariya kana karta mutane game da ƙarya malako su rubuta kai zagi malako su rubuta a tura ku mutum rashin kunya malako su rubuta duk za ka yi da yari a gaban Allah bala haka daga kisa me suka maka in dai wannan 'yan siyasa ne zai ne ba da ba musu wallahi wala ba su da wani amfani ya manu mana cikin bala'i kun kasa ce mana komai arewa ta kama da wuta komai ya tsallaje mana komai ya tsarkace mana kashin mu ya game yan arewa me ne ne da kuna a sama amma tare banda tare biyu mutum ne ya mutum miliyan ɗari da wani abu amma ƴan uwanka suna cikin bala'i miliyan ɗari da wani abu amma kana ɗan karkara ɗan ƙauye ta kowa ne bayani wallahi kowa ne Allah sai wanke amma akwai bayani ranar bayani yau mutu bula sara'i ranar tonon asiri yau mutini yau mutagaru yau mulzalzala yau mulkiyama yau mulakira yau mulhisab yau mulfasli da sunayen ta ne ko da ka wallahi shugabanninmu na najeriya kun tsoron allah da 'yan siyasar mu da masu ofis kowa tsoron allah amma dai mu are muna cikin matsala har yanzu ku kalli abin da ya jihohin da yake faruwa zamfara saboda kyafi ta muna ganin an dake shi kuma duk rashin duk zalunci ne ya kawo haka asalin abin duk asalin sa zalunci ne na ka tashi ba to malam kana gani ba mutum ne za ka zo ka gama karatun ka na boko da me ka shiga aikin gwamnati kai shekara talatin da biyar amma kansila sai ya kwashe abin da za ka samu na shekara talatin a rana ɗaya Rana ya ayyana ya yi wata rabu. Ba dole ya sata ba? kai kana ganin tun daga firamare jiniya waye ka gama ka dai digiri ka dai sabis amma yanzu ga kan su da ko da alama da kaje tsaraye wallahi azim amma zai ga wata ɗaya ya ba shi kaza a tafi gurin ciyaman dan majalisar jiha haka gwamna haka duk ba gashi nan ba kai ka fi tsarin ƙasar amma ba ka da komai ka gama ma bai karatun ka kama lauta shi hankali kuma wai kuma musulmi suke jagorancin wannan bayan manzon Allah ya ce utul ajira ajrahu qabla an yadfa'u ku biya dan kwata ko hakkin saka mu kuma sai dige haka din ya ce ba amma kai da ta yanka mu kudin ka zo ka sha wahala wani ma sai ya mutu amma rana ɗaya sai a yi ce janye kuɗi miliyan nawa in bukatun su ne za su yi amma kuma na kusa da kama kuɗi limamu abu da haka kwanaki ma yake faɗa ce in kai suna cewa ba su da kuɗi a bukatar talakawa ce ya ce amma ka taɓa ganin bukatun su ya wace wace su na gida da na waje a jirage da harkar gidan gwamnati me aka rage me aka fasa me aka dakata saboda ba kuɗi saka kuna rubuwa kuna je kuna kai tumar sarki ko zama yan tsaki an gama kalla za muku bala'i kuma ba ku akan kuna rubuwa shi ke na duk kuma ta dan masu da ciwon kai duk wanda ba ku ci amma wallahi ka ku zabe shi duk wanda ka zaba yi abu manza wallahi alazim sai ka ga gaban Allah kai bayani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta